dogaransu na farko dogaransu na biyu hadisin abdullahi dan umar da muka karanta wanda duk akansa ne waɗanda suke ganin bata saku ba suke kafa dalili da waɗanda suke ganin ta saku akansa ne suke kafa wato dalili shine hadisin da abdullahi dan umar ya saki matarsa alhali tana al'ada umar bin khattab ya kai karar abdullahi nasa cewa yayi abun nan ya saki matarsa tana al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya dan ɓaci sai ya ce ka je ka umarce shi wato ya mai da ita sai al'adarta ta ƙare ta yi tsarki ta sake yin wata al'ada ta yi tsarki kenan bayan al'adar da ya sake ta a ciki ta ƙare ta yi tsarki sai ta ƙara al'ada ta nawa ta biyu ita ma sai ta yi tsarki to idan ya ga dama har yanzu yana nan akan bakarsa wato ta saki to sai ya sake sakinta a babin misali idan kuma ya ga dama yanzu ya fuce sai ya rike ta wato a mazannin wato mace to da wannan hadisin ne waɗanda suke ganin cewa ba ta saku ba suke ce kafa dalili suka ce kamar yadda muka faɗa wancan satin da ta saku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi bayani akan haka tun da dai manzon Allah bai yi bayani ba to babu buƙatar bayanin ya suka ce idan ana buƙatar bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato baya yin shiru wato akai sai yayi bayani su ma kuma waɗanda suka tafi akan cewa tasakun cewa suka ce abin nan ai manzon Allah ya ce ka umarce shi ya mayar da ita suka ce kuma ba a yin kome sai bayan saki da ya ce murhu falyuraji'uha umarce shi ka mai da ita to wannan falyuraji'uha da shi suka rike a imma al'arba'a suka tafi akan cewa wato tasaku to abinda nake so na faɗa a ƙarƙashin wannan shine mu anan mazabar malikiya muke bi mun tafi akan cewa saki a kwanakin al'ada idan aka yi wa mace ta sauko saki a tsarkin da miji ya kusance ta cewa idan aka mata wato ta riga ta sauko to abinda nake so na faɗa yasa na dawo baya to su ɗin ma a wajen su cewa idan ta sakun idan har ɗalaƙun raja'i ne ba ɗalaƙul ba'in ba wanne ne ɗalaƙun raja'i shine wanda sakin akwai komi a cikinsa to ba za ta fita ba a gidan miji za ta zauna ne a babin misali cewa mijin menene saki ya auku amma dai ba za ta yi ba ba za ta tafi ba cewa sai ta ƙara al'adar nan tata sannan ta sake yin wata al'ada daban idan kuma ta yi tsarki idan har yanzu yana nan akan bakarsa na cewa bai huce ba sai ya ƙara mata wani saki ya zama saki guda nawa kenan ya zamo saki guda biyu mun fahimci wannan maganar kenan kenan ya mata saki biyu yanzu idan da babu ko daya yanzu an samu saki biyu idan kuma da akwai daya ya mata dai a kwanakin al'ada wanda an riga an zartar da shi amma dai ba za ta tafi ba za ta zauna a gidan cewa har sai ta kare wannan al'adar tata shine abin da manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi dan Umar murhu falyuraji'uha ka umarce shi ya maida ita hatta ta tadakhara har sai ta yi tsarki summa tahidu sannan ta ƙara wata al'adar summa ta tadakharu sannan ta ƙara yin wato menene wata tsarkin ta ƙara wani tsarkin to fa in sha'a amsakaha wa in sha'a dallaqaha idan ya ga dama ya riƙe ta a mazannin mace idan ya ga dama wato ya sake ta to wannan shine kuskuren da mu ba ma yi a yanzu daga zarar an sake ta ko a kwanakin al'ada ne sai menene kuskuren da muke yi a yanzu ko da a kwanakin al'ada ne ko tsarkin da miji ya kusance ta shikenan ana sakin ta sai ta tafi alhali kuma har yanzu dai tana nan a bakami a matsayin matarsa Allahumma illa sai dai idan ya gaji da ita ya ƙara mata wani mi wato ya ƙara mata wato wani sakin Allah sade mun fahimci wannan abin sannan inda muka kwana a kansa shine a nau'ai-nau'ain wato saki shine wato talaqul mu'allaq wato saki wanda yake ratayayye al'alaqu shine ratayawa cewa mutum yayi sakin amma ya ratayar da shi a wani abu muka ce ana la'akari a kansa ana la'akari da shi niyyar mutumin da yake mai saki din idan yayi shi ne a babun tahziri ko ta hadidi tsoritarwa shi a zuciyarsa ya ce idan kika aikata abu kaza a bakacin aurenki to shi ya mataka ne don ya tsoritar da ita don kar ta aikata sai aka je wato sai ta aikata to matsayin wannan sakin wato matsayin alyamin ne wato rantsuwa muka ce abinda malamai suka ce abinda yake kan mijin shine kafaratul yamin shine kafara ta mi rantsuwa mun faɗi kuma maratib na kafaratul yamin wato a karatun da muka yi a baya amma idan a zuciyarsa yayi yana nufin har da gaske to tana tana aikatawa to wannan matar ta riga ta sa daman sakin ya riga ya auku amma a rataye yake mi ya hana shi aukuwa shine rashin aikata aikin da ya ce kada ta aikata tana aikata shi ta zamo mi wato ta riga ta zama wato sakakkiya a babin misali shi kuma wannan ana yin sa a kasar Hausa Fulani sau adadi cewa zaka ga ya ce in kika yi abakacin auren ki kuma sai ki kuma sai a dawo a zauna gobe ma ya sake jibi ma ya yi in dai da niyyar saki yake yi in aka yi sau uku wannan matar ta riga ta haramta a gare shi sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba idan suka ci gaba da zama kuma su zaman mi suke yi zaman mi suke zaman dadiro babu aure a tsakaninsu fa in allaka ha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra idan ya mata saki na uku ba za ta sake halatta a gare shi ba har sai ta sake auren wani miji wanda ba shi ba sannan kuma wancan mijin har sai ya ɗanɗani zumarta ita ma ta ɗanɗani wato zumarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi to sai mutumin da ya saki matarsa wato saki uku sai ta je ta auri wato wani miji wanda ba shi ba sannan ta haɗa wani abu ya haɗa shi da wani abu ya haɗa ta da mijin ya sake sakinta sai mijinta wato na baya sai ya aure ta wannan auren da ta yi ya riga ya tafi yadda waɗannan saki guda uku yanzu idan ta dawo wurinsa ta dawo fresh babu saki ko ɗaya sai an ƙara waɗansu ɗaya mabambanta guda uku tukunna ta sake haramta mi a gare shi a kaddara da za ta sake kuma fita ta sake auren wani sai in ta sake dawowa ta dawo mi fresh a wajensu mu fahimci wani haka nan wanda ya saki wato matarsa an yi na ɗaya an yi na biyu sai kuma sai ta tafi sai ta je sai ta auri wani miji sannan kuma sai ta dawo wato gidan mijinta na fari da ba akwai saki biyu ba to har yanzu waɗannan saki biyun suna idan aka ƙara na ɗaya to yanzu kuma babu zancen komai sai ta sake auren wani miji wanda kuma duba mi ba haka nan idan saki ɗaya ne an yi saki ɗaya sai ta fita sai ta je ta auri wani miji wanda ba shi ba to idan ta dawo ɗayan nan yana nan ɗorawa ake mu fahimci wannan magana ɗorawa za a yi a kai idan aka sake samun waɗansu biyu bayan waɗannan ɗaya yanzu sun zamo nawa uku don haka auren wani miji baya wanke saki ɗaya da saki biyu saki nawa yake wankewa saki uku yake yake wankewa wannan shine abin da shari'a ta tafi kar a ce ai da na riga saki ɗaya ne kuma ta je ta auri wani mijin in ta dawo yanzu babu a har yanzu abu kar a ce da saki biyu ne yanzu ta je ta auri wani mijin ta dawo yanzu babu saki har yanzu biyun nan suna nan in an ƙara ɗaya ya zama uku to wala ta hili lahu hatta tankiha zawjan gaira haka wato malimi suke faɗa wato a babun misali to man yamliku talaq wane ne yake mallakar wato saki a babun misali man biyadihi talaq wane ne saki yake hannunsa kanin miji akwai saki a hannunsa uba akwai saki a hannunsa uwa akwai saki a hannunta kanwar miji akwai a kasar Hausa Fulani sai ka ga wai kanwar miji ma wai ta saki mace babu wani wanda yake da ya mallaki saki sai miji shine shi yasa aida Umar bin Khattab yana da damar da zai saki matar Abdullahi nasa aida sai dai ya sake ta amma da ya zo ya kawo karar ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya auri wata mace wanda yake nema Umar bin Khattab ya fahimci cewa za ta halakar masa da ɗa ya zo sai manzon Allah sallallahu da ya ce ya sake ta ya ƙi sai manzon Allah ya kawo shi ƙara wurin afon sai Umar ɗin ya kawo ƙarar Abdullahi nasa wajen manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya sake ta shi ma manzon Allah din ba shine ya sake masa ita ba mu fahimci wannan magana ne shi ma umartan sai haka lokacin da Abdurrahman bin Abi Bakar Sadiq ya dauki ya auri wato Atika wata mata ce mai iya zance da iya soyayya Abdullahi dan Abdurrahman bin Abi Bakar sai ya wayi gari zuwa masallacin sa ma sai da kyar sallar jami'i da wane ne shi ma Abi Bakar ya ga wannan matar tana nema ta halakar masa da da yace ya sake ta sai ya sake ta da ya sake ta kuma sai ya tafi sai ba shi da aiki kullum yana zaune a rana ba shi da aiki sai waƙe yana ta waƙe a rana sai ya ga can ma kuma duga wata halakar kuma ga yana ganin mace za ta halakar da shi ya sake ta kuma santa ya ɗauke shi kuma ya kai shi kullum yana zaune a rana sai kuma abi baka sadi ko na ce abubakar sadi ya sake umartansa da ya yi ni da ya dawo da atika da haka miji shi yake da mallakin wato saki wato a hannunsa idan wani ya sake ma wani mata bata saku ba da kaddar za ta yi idda ta je ta aure ta yi aure akan mini aure sai dai a bashi umarni wato ya sake ta Allahumma illa yaro ƙarami da kuma wato mahaukaci yaro ƙarami wanda ba shi da hankali ko mahaukaci wanda ba shi da hankali to wannan kuma waliyinsu su ne yake sake musu mata ba don komi ba saboda rashin hankalinsu amma mutumin da yake baligi mai hankali shi yake sake mi wato shi yake sake wato matarsa wato a babin wato musari sannan in ba a manta ba a gabar an ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya saki sannan kuma ya dawo da matar idan ya yi saki kamar yadda ya saki hafsa Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya dawo da ita ta bakin mala'ika jibrilu fa inna har qawwama sawwam to nan ma shi ma miji shi yake da haƙƙin dawowa da matarsa bayan cewa ya sake ta ba laifi bane ba zai iya komai shi yasa malamai suka ce hikimar da Allah madaukakin sarki yasa ayi idda kenan shine abubuwa guda biyu na farko shine bara'atul rahim shine kubutar wato mahaifa idan ta jini daya za a gane cewa yanzu mahaifar ta babu komi ba za ta dauki nasabar wani gida ta kai wato wani gida ba da a ce ana sakinta ne za ta yi aure to la'alla akwai wani ciki a tattare da ita kuma za ta ɗauki nasabar wani gida ta kai mi wato wani gida amma daga zarar ta yi jini to nan ne za a fahimci mahaifiyarta babu wato komi abu na biyu kuma malamai suka ce ana an umarci mace ne da ta yi idda don a ba wa mijinta damar wato mai da ita idan yana sha'awar mai da ita la'alla wani laifi ta yanzu ta riga ta ya riga ya huce to sai ya mai da ita in ma abu ba ta da ciki ce jini uku in mai ciki ne aka ce sai ta sauke wato cikinta idan kuma yarinya ce karama ko tsofuwa aka ce sai ta yi wata nawa ta yi wata uku duk an ba wa miji wannan damar dan a bashi damar kome ne matukar dalakun dalakun raja'i ne ba dalakul ba'in ba ita wanda ba ta da ciki ma'abuciyar jini ya ce wal muɗallakatu ya karabbas na bi an fusu hinna salasatu ƙuro matayen nan da aka sake su suna zama a karan kansu ita da kanta za ta zauna amma tsawon jini guda nawa jini guda uku wannan iddar wajibi ce sai ta yi ta ijimalin a ƙaddare da a ce za a sake ta kuma sai jinin ya ɗauke idan ya ɗauke saboda sababi na jinya ko ya ɗauke saboda sababi na shayarwa ba za ta ce ita za ta yi jini wata uku ba dolenta sai ta haɗa wannan shayarwar sannan ta yi yaye jininta ya dawo tukunna sai ta yi wata sai ta yi jini guda nawa uku idan kuma jinya ce sai ta je ce ta neman magani ce ta neman magani har sai lokacin da ta warke jininta ya dawo sai ta yi jina ne guda uku tun da ita ma'abuciyar mice ce ma'abuciyar wato jini ce amma idan illar ta riga ta kau cewa shayarwa ne amma yanzu ta yi yaye kuma jinin bai dawo ba jinya ce yanzu ta samu lafiya jinin bai dawo ba to hukuncinta ya koma hukuncin matar da jinin ya ɗauke mata haka ced haka sadada ita ba jinya ba ita ba shayarwa ba amma kuma bata kai munzilin da za ta daina yin al'ada ba mafi yawancin kuma shekarun da mace take daina al'ada shine shekara hamsin to bata kai shekara hamsin ba kuma gashi jini ya ɗauke mata kuma mijinta ya sake ta ba jinya ba shayarwa to menene ita iddata malamai suka ce za ta zauna wata tara cif tana sauraron bayyanar ciki a jikinta saboda mafi yawan kwanakin ciki wata nawa ne wata tara ne idan ciki bai bayyana a gare ta ba to yanzu sai ta iddar matar da ta ebe tsammani daga al'ada menene iddar matar da ta ebe tsammani daga al'ada shine wata uku da Allah ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid cewa waɗannan da suka ebe tsammani daga al'ada daga cikin matayenku idan kuka yi kokonto a kansu Allah ce fa'iddatu hunna iddarsu shi ne salasatu ashhur wato watanni guda uku wallahi lam yahid da yarinya karama wacce ita ma ba ta al'ada ita ma iddarta wata nawa uku da haka to ita waccan matar da jinyar ta kau ko shayarwar ta kau sai al'adar ba ta dawo ba to yanzu za ta zauna wata tara cif tana menene tana jiran bayyanar ciki duk da cewa za ta ce aini tun da na tsarki tun da na aihu mamijin bai kusance ni ba kaza da kaza haka shari'a ta ce sai ka ga waɗansu mata kuna ana jayayya da mata aici ita dama lokacin da mijin ya sake ta bayan ta aiku ne kuma babu wani alaka da ya riga ya haɗa su yanzu ma za ta yi idda dole ta sai ta yi idda cewa Allah cewa ce ya tarabbasna bi anfusihin sai sun idda wajibi ce a mace in an sake ta in ba ta yi ba ma ta yi mi laifi kamar yanzu ka samu wai mace mijinta ya mutu sai ta wata sai ta kwana 40 kawai sai ta fara sharholiyar wannan laifi ne Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurun wa ashar waɗannan da suke mutuwa daga cikin ku suke barin mataye sai Allah ce yatarabbasna bi anfusihinna matayen suna zama a karan kansu mi arba'ata ashhur watanni fudu wa ashara da kwana goma dole sai ta zauna wata fudu da kwana goma in bata zauna ba ta yi wa Allah laifi sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to menene hikima na cewa mace ta idda shine a bawa miji dama idan yana buƙatar mayar da ita ya mayar da ita in talaqur raja'i ne wato idan saki wato na kone shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala kunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna wato daraja sai yace mi wa bu'ulatukunna ahaqqu bi raddihinna in araduni islaha mazajensu su ne suka fi cancanta da su mai da su idan suna nufin mai gyara iji Allah maɗaukakin sarki da ta zai ta auro wani mijin daban mijinta na baya mi ya mai da ita kuma Allah yake jigiya wa iyaye ko da iddarta ta ƙare sai mijinta na baya ya dawo ya ce zai abin nan yanzu idan iddarta ta ƙare ba mun faɗa a baya ba yana daga cikin ɗalaƙul ba'in cewa babu kome sai da sabon ɗaurin aure ba to ko da iddata ta riga ta ƙare mijinta ya dawo ya ce zai mai da ita to ba laifi ba ne ba ta koma matuƙar za a samu wato maslaha Allah ce wa bu'ulatu hunna ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'dilu hunna an yanki na azwaja hunna idza taradaw bainahun bil ma'ruf cewa kada ku hana su sa auri mazajen su shine wala ta'dilu hunna an yanki na azwaja hunna idza taradaw bainahun idan suka yi mi aka samu yarjejeniya wato yarda wato a tsakaninsu mijinta ya dawo sai a ce in dai to za ka rike ta tsakani da Allah kaza da kaza a sha masa wato shari'a cewa idan abin nan ya yarda shikenan sai ta koma a sake daura sabon aure a babun misali in zai iya mi rikewa shi yasa hadisin da muka karanta wancan satin manzon Allah ya ce salasun jaddu na jaddu wa hazalhunna jaddu abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne a wata ruwayar manzon Allah ya kawo wa raja'a da komai cewa idan miji ya maida matarsa ta riga ta koma ba zai dawo ya ce da gangan yake ba kuma idan ya ce ya maida ita ta riga ta koma ba za ta ci gaba da idda ba ta ce ita allan baran sai ko wani babbanta ko wani kawunta ko wani yayanta ya ce allan baran ba za ta koma ba in ba sa buƙatar komawarta saboda cutar wanda mijin yake mata shikenan Allah hukuma ta tanadi waɗansu mutane tana biyan su albashi domin sauraron irin waɗannan rikice-rikicen sai su tafi can mahakama wato kotu a je a faɗa a zayyana wa alkali ga dalili ga dalili ga dalili mu ba ma so ta koma idan shari'a ta duba ta ga cewa dalilin ya kai a raba auren sai shari'a sai ta raba abin da mun faɗa ba cewa daman akwai yana daga cikin alaƙul ba'in asugura cewa abin nan saki wanda yake mai nisantar da mata daga miji wanda yake ƙarami shine bayan waliyai sun tattauna a tsakaninsu to kuma akwai kuma alkali shi ma zai yi magana a kai yawa idan waliyai suka ga cewa a raba auren to daman la'alla alkali ne ba su dama su je su tattauna to idan aka riga aka raba matar ta nisanta a mijin ko da saki ɗaya ne a babin misali sai da sabon misadaki da sabon wato ɗaurin aure wannan kuma sai alkali ya raba idan alkali ya ga abin da mutanen suke kilemin su iyayen yarinyar da yayinta bai kai a raba aure ba abin da ya kamata a yi sulhu ta koma su kuma sun ce allan baran ba za ta koma ba a nan sai a yi alfidiya wato fansa sai mi sai a yi fansa me fansa shine matar ta fanshi mi kanta ta yi ta kuli shi kenan ta bashi wani abu wanda zai yi mi aure shi kuma ya sa hannu ya karba daga zarar ya sa hannu ya karba ya sake ta shi ma a wancan karatun mun ce ya zama dalakul ba'in asubur shi ma cikin sa babu mi kome sai dai sabon daurin aure duk sa'ilin da mace ta yi wa mijinta kuliki to ta nisanta a gare shi babu kome ba za a ce al'aurin a ce a'a ga sadakinka ta koma a'a sai dai ga sadakinka waliyi a sake yin siga a sake sabon daurin mi a sake wato sabon daurin aure don haka miji shine ya fi cancanta da mayar da matarsa sannan an raja'a ta kasu kashi biyu akwai raja'a a sariha ita ce kome bayyananniya zai ce na mayar da matata wanci cikin daman a lokacin da ya sake ta ya je ya shaidarwa mutane guda biyu da Allah ce wa ashidu zawai adalin minkun wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce idan kuka yi saki ku saidar da ma'abuta adalci guda biyu a cikinku su kuma waɗannan da aka faɗa musu to su ɗaya da shaida domin Allah maɗaukakin sarki shine wa ashidu zawai adalin minkun sai ya ce mi wa yaqim minan wa yaqimu shahadatu lillah su sai da saida domin Allah iji Allah maɗaukakin sarki saboda shaidar ita ma ce ibada to idan ya dawo da ita kuma sai ya sake zuwa ya faɗa musu ya ce na dawo da ita a babin busari to wani ana kiransa dalakun abin nan raja'a as-sariha to akwai kuma dalak abin nan abin nan raja'a al-kinaya ita kome ce amma kuma kinaya ce daman ba an ce ta zauna a gidanta ya idda ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to tana gidan tana idda kawai sai gashi nan ya dawo faka faka a gona sai ya ce kai mun ruwan wanka kuma fa alhali ya sake ta to cewa ke mun ruwan wanka kinaya ne ya mi ya dawo da ita ko kuma ya shiga ɗaki da take kwana ya je ya kwana ai daman ya sake ta la'alla ya koma ɗan ɗakin irin boys kwata ɗin nan na bakin gate yana kwana to yau kuma sai ya ga kwanan a can ya ishe shi sai ya shigo ɗakinta to shi ma raja'a ce alkinaya ballantana kuma wani abu ya haɗa ko ya je ya samo yar taliyarsa da sadin ɗinsa da wani ɗan tattashe ya ce ɓararraka mana wannan duk yana daga cikin arraja'a alkinaya a babin misali wai ba sai ya ce baki ba ai ka san wani da Allah girman kai zai hana shi ya ce na da na da barki to idan ya sata wani aiki wanda ba a saka mace sai wanda take karkashin igiyar mijinta to irin wannan aikin idan akwai sauran aure ballanta na dama idan babu sauran aure ba ta yin idda a gidan miji idan talak ya zama talakul ba'in ne ko talakul wato batta aminin albatta mace ba ta idda a gidan mijinta dole ta tattare kayan ta yi mi ta tafi iddar da mace take yi a ɗakin miji shine idan akwai sauran kumi wato a tsakanin su to wannan shine idan raja akwai arraja'a wato alkinaya akwai arraja'a wato astari wato ababun wato misali kamar yadda malamai wato suke faɗa to akwai waɗansu hukunce-hukunce da Allah maɗaukakin sarki ya fitar wanda a cikin wato saki a babun musali na farko faɗin Allah da ya ce ya iya nabi za ɗan laktumun nisa a faɗin likokun na li'iddata hinna wa asul idda mun riga mun yi bayaninsa a baya cewa a sake su a cikin kwanakin mi idda a babin wato misali kuma sai Allah ce wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah dole idan an yi saki sai an mimi shaida a samu wani ya faɗa gudun mi musu idan tsakanin miji da matan ne zai zo ya ce shi bai sake ta ba kuma shari'a tana ɗaukan maganar miji ne akan maganar mi mata a babin musali sannan abu na gaba shine Allah ce la tukriju hunna min biyutihinna wala yakrijna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah madaukakin sarki yace kada ku fitar da su daga dakunan su duk yanda ka sai buhun suminci 9500 din nan kwano naira 85 kai rufi kai komi Allah ya dauki gidan ya bata yace la tukriju hunna min biyutihinna kada ku yadda ku fitar da su daga cikin gidajensu gidan natin sai Allah ce wala yakrijina su ma kada su yadda su fita illa ayyatina bi fahishatin mubayyina sai dai in tazo da alfasha bayyananniya alfashan da Allah tana gayyatowa karti suna shigowa gidan ko tana wani habaici a cikin gidan ko abin da ya kama da haka wannan kan ba laifi bane ba zai ce mata tattare kayan ki ki tafi ya kore ta a cikin gidansa mun fahimta ko yawwa zai iya koranta kuma Allah ce askinu hunna min haisu sakantum min wujudikum wala tudaru hunna litudayyiqu alayhinna Allah madaukakin sarki yace askinu hunna ku zaunar da matar min haisu sakantum a wuraren da kuka zauna da su wala tudai menene wala tudayyiqu alaihi wala menene wala tudaruhunna kada ku yadda ku dinga cutar da su saboda yanzu tana zaune a gidan ba za a yi ta cutar da ita dan ta ebe kayansa ta tare masa daki yana so ya saki sabon aure Allah ya ce kada ku yi haka wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna domin ku kwantata musu idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce kada kar a yi haka duk wanda ya haka ya saba dokar mi Allah a can baya Allah ce tilka hududullah waɗannan fa dokokin Allah ne wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah faqad zalama nafsa haqiqa ya zalunci kansa sai Allah ya faɗi hikimar da ya ce matar ta zauna a cikin gidan ta yi idda sai ya ce la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amara buka sani ba me yiwa ne bayan haka Allah ya kirkiri wani al'amari in tana zaune a gidan la'alla wani dan laifi take sai ta dan gyara shikenan sai ce ya dawo da ita an yi sakin cikin ruwan sanyi an yi koman cikin ruwan sanyi makwanta ma ba su mi ba ba su sani ba shine la tadri la Allah yudisu ba da zalika amara Allah madaukakin sarki ya faɗa abinda Allah madaukakin sarki ya sake faɗa cewa fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrifuhunna bi ma'ruf idan idda su ta kusan karewa iji Allah maɗaukakin sarki wani sai idda ta yi kusan karewa idan ma'abuciya jini ne la'alla ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu sai ya ce ya dawo da ita idan kuma ba ma'abuciyar jini ba ne ba la'alla mai ciki ce ta yi kusan haihuwa da Allah ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yada anna hamlahunna matayen nan waɗanda suke masu ciki ƙarshen idda su shine su haife abin da yake cikin cikinsu yanzu miji ya sake ta yana sakinta kuma sai ta haihu shikenan iddata ta kare a lokacin idan wani ya ga yana so sai a daura musu aure ga jego gami yanzu yanzu nan mijinta ya mutu yanzu yanzu nan kuma ta haihu sai kafin a kai gawar mijinta ma makabarta sai a daura mata sabon daurin aure ita ta kabata ta ni ta kabata ta riga ta kare shine wa ulatul ahmali ajalahunna an yada anna hamlakunna to idan wannan ya zo shi tana neman aifuwa bai wuce ɗan satuttuka ba sai ya yi raja wato ya dawo da ita to sai ga doka daga Allah Allah ce fa amsiku hunna bi ma'ruf ku rike su da kyautayi aw sarrihu hunna bi ma'ruf ko kuma wato ku rabu da su wato da kyautayi kada mutum ya dawo da ita dan ya cutar da ita iji Allah madaukakin sarki kada ce ai inda ta tayi wuzan kare bari ana dawo da ita in muka sake kwana biyu kuma na sake sakinta Allah ya hana wa shine fa iza balagana ajala kunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf sai Allah ya sake fada a wani wajen ce wallahi ya isna min al mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur waɗannan da suka ebe tsammani daga cikin matayen ku dangane da al'ada sai Allah ya ce iddasu wato shine wato watanni uku wallahi lam yahid da waɗanda ba sa yi sai Allah ya ce wa ulatil ahmali ajalahunna ayyada anna hamlahun duk mun faɗi wannan yanzu ba Allah maɗaukakin sarki wato ya faɗa sai Allah ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna idan matayen da kuka sake ma'abuta ciki ne sai Allah ce fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su hatta yada anna hamlahunna har sai sun sauke ciki kuma wannan ba sai mai ciki ba da mai ciki da marar ciki matuƙar ɗalaƙun raja'i ne tana da abubuwa guda uku ko huɗu na farko tana da mi maskat wurin zama sannan tana da mi abin nan shine as-sakana wato wurin zama sannan tana da annafaka wato tana da menene barcin da ciyarwa sannan tana da malbas wato tufafi idan ma'abuciya ciki ne da Allah madaukakin sarki yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf yana ga wanda aka aika masa da menene rizquhunna ya ciyar da su matan wa kiswatuhunna da tufatar da su bil ma'ruf da kautayi iji Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce yake faɗa wa in kunna ulata hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada anna hamlakunna sai Allah ce fa in arda'ana lakum idan suka shayar muku da kuma ƴaƴayenku bayan kun riga kun rabu da su sai Allah ce fa atuhunna ujurahunna ku ba su dadaddakin su macen da ba ta gidan miji ta aihu ko tana shayarwa miji ya sake ta Allah madaukakin sarki ya ce a bata lada shine fa'atu kunna ujura kunna sai a zauna nawa ake ganin zata na shayar da yaron duk wata sai a yi magangan amine ne in kuma duk kullum ne in ma dai yayi ne ne dai a zauna a magantu shi kuma hakki ne ya dinga bata wannan abun shine fa'atu hunna mi ujura hunna sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in ta'asar idan hakan din ya ya wahala a gare ku an zauna an samu rashin daidaituwa shi ya ce zai na ba ta dubu biyar a wata saboda mai karamin albashi ne ko karamin ɗan kasuwa ko dubu uku ko abin da ya kama da haka ta ce allambaran ita ba za ta iya ba saboda abin ya wuce haka sai Allah ce fasatur da ulaku ukra a samu wata matar ta shayar da ɗan sai karɓi ɗan a hannun uwar sai ya ba ma wata sai ta shayar da shi ita ana mi biyanta idan ta yadda za ta yi a wannan farashin da yake gani shine fasatur da ula ko ukar sai Allah ya ce amma ku ji tsoron Allah liyun fik sa'atin min sa'ati ma'abucin wadata har in ya kasance mai wadata ne ana shayar masa da ɗansa ko ma ya saki mace tana da ciki ko ya sake ta ma ba ta da ciki in ma'abucin wadata ne ya ciyar da irin wadatar da Allah ya bashi. Sai Allah ce wa man ƙudira alaihi rizquhu wanda Allah madaukakin sarki ya kuntata masa arzikinsa sai Allah ce fal yumtik mimma atahullah ya ciyar da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan Allah madaukakin sarki baya dora wa rai wani abu illa ma ataha sai abinda Allah madaukakin sarki ya bata sai Allah ce sai yaj'alullahu ba'da usrin yusra da sunnu Allah madaukakin sarki zai sanya sauki bayan wahala duk abin da ya wahala to sauki bayan sa yana zuwa inna ma'al usrin yusra wa inna ma'al usrin wato yusra sai Allah madaukakin sarki wato ya faɗi wato wannan magana ne sannan idan ta ƙare idda ta yi komi kuma abinda Allah ya ce a bata na ƙarshe shine mutu a tuɗala da Allah maɗaukakin sarki ya ce walil muɗallaqat mata'u bil ma'arufi haqqan alal muttaqi cewa matayen nan da aka sake su suna da mutu a tuɗala shine abinda za a jiyar da su wato daɗi mun karanta a wancan karatun ita ma matar da mijinta ya aure ta bai faɗa mata sadaki ba kuma bai shafe ta ba sai ya aure ta sai ya sake ta ita ma tana da mutu a tuddala da Allah ce wala junaha alaikum in dallaqtumuhunna min min minene min qabl an tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai Allah ce wa mattiquhunna wa alal muqtiri wa alal muqsiri qadaruhu wa alal muqtiri qadarahu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muslim haka Allah madaukakin sarki ya fara to ita ma wanda aka sake ta an kusance ta iddanta ta kare sai Allah madaukakin sarki ya ce a bata wato mata atun dala to da Allah madaukakin sarki ya kare magana akan abin da ya shafi wato saki a cikin suratul nisa'i sugura ko suratul talaq sai Allah ya ja kunnan wato su ma'aurata din ya ce kada su ga su fa ma'aurata namiji da mace su su biyun nan ba fa da su saba dokokin Allah ma fa to su ɗauka ba wani abu ba ne ba fa sai Allah ce wa ka ayi min ƙaryatin a tata an amri rabbiya da yawa akwai waɗansu alƙaryoyi da suka saba wa al'amarin ubangiji wa rusulihi da kuma al'amuran wato manzanninsa Allah ce fa hasabna ha hisaban shadida sai muka musu azaba wanda yake azaba mai tsanani wa azabna ha azaban nukha sai muka musu wato mi sai wacce muka musu wato hisabi hisabi mai tsanani wa azabna ha azaban nukra sai muka musu kuma azaba azaba a bar kyama iji Allah madaukakin sarki shine wa azabna ha azaban nukra sai yace mi minene wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fa hasabna ha hisaban isaban isaban shadidan wa azabnaha azaban sai ce wa zaqad wa bala amriha sai ta dandani sakamakon al'amarinta yaji Allah madaukakin sarki shine fa zaqad wa bala amriha wa kana aqibatu amriha kusra sai karshen al'amarinta kuma wato sai ya zamo asara yaji Allah madaukakin sarki to alƙarya ma da ta saba wa umarnin Allah Allah ya halakar da ita ya mata hisabi hisabi mai tsanani ya azabtar da ita azaba a bar kyama ina kuma ga mutum bi kacal waɗanda suke miji da mata su ne suka fi sauƙin mi su ne wato suka fi sauƙin azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki a babu musali shine abin da Allah madaukakin sarki wato ya faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon wato ɗabbaka dokokin Allah lokaci idan lokaci yayi sai mu tsaya nan minti an yi minti biyar ɗin zai bar mu yi karatun da zamu yi nan gaba wata sabuwar kawa ne da malam ya kawo mana zuhuduhu sallallahu alaihi wasallam wato gudun duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma san samu idan mun fara mu je karshen su duk da dai abubuwan layuka guda uku ne a babin misali amma dai akwai karin bayani ina ga saboda ƙurewar lokaci ko mu tsaya a nan abin wa alaikum salam Na'am. Yawwa saki yana hannun miji shine mamallakin wato miji. To amma kuma wani sa'ilin shari'a ta ba ma dama a hakamani su ma wato su saki. idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata Allah ya ce wa in kiftin shiqaqa bainihi ma fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainakuma idan kuna jin tsoron rabuwa tsakanin miji da mata sai Allah ya ce a taso da mai hukunci daga gidansu miji da mai hukunci daga gidansu mata a zo a zauna Allah ce in yurida islahan idan suna nufin gyara yuwaffiqillahu bainahum am bainahuma Allah madaukakin sarki zai daidaita wato tsakanin su to da aka zo aka yi wannan zama zama zube ban ƙwarya sai aka ga babu maslaha in ba a manta ba a farkon karatun ai mun ce saki ana yin sa ne domin a magance mashakili zujiya wato mishkiloli ko matsaloli wato na zamantakewar gidan miji kuma shine sulhu na ƙarshe an yi sulhu an yi sulhu an yi sulhu an ga babu mafita a babin misali yawa yanzu idan laifin namiji ne to su waɗannan masu hukunci ɗin da suka zauna ko wakilinsa wanda ya karɓo masa aure ko waliyin matar daman me yasa shari'a ta ce ita mace ba za ta aurar da kanta ba saboda ita mai rauni ce miji zai iya cu abin nan dan ne mata hakkinta wajen karban hakkinta a babun misali saboda rauninta ma duk da wani lokacin idan tana da gaskiya sai ta fashe da kuka amma namiji dan uwansa idan ya je za a yi zubeban ƙwarya tsakaninsa da shi ya faɗa ya faɗa ya faɗa har ya nema mata wato haƙƙinta a wajenta to idan aka zauna aka ga to waliyinta ya ga cutarwan yayi yawa babu insafi babu adalci babu babu sai ya ce wani mu mun ga tunda da zaman nan na mu kai da wance babu insafi babu adalci babu babu mu gaskiya mu ka sauwaƙe mata ka sauwaƙe mata ai umarni da su bashi mijin shi zai yi saki a babin misali sai ya sauwaƙe mata a babin misali idan kuma ita ce ta ce ba ta so ko abin da ya kama da aka aka yi su ma sai a ce to ya sake ta amma ke ki masa wato kul'i wato ki fanshi wato kanki idan kuma cutarwar nasa ne sai a ce wato ya sake ta wato sai ya sallame ta idan kuma abin ya kai ga alkali ya kai daga mahakama wato wurin alkali to shi ma alkalin kai tsaye ba shi ne wato yake sakin ba har sai ya ba ma dama a waliyinta da wakilinta su je su zauna idan suka je suka zauna suka ce sun yi sulhu sun je zaman sulhu amma sulhun ya yiwa saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza shi kuma anan sai alkali sai ya buga benci ya ce na kashe auren shi yana da wannan dama amma hakamani su kuma ba su da mi sai dai su umarci mijin ya yi mi wato ya sake ta a babin misali ya sake ko wakilinsa ko kuma waliyin wato ita mata yawa sai alkali wato ya sake wannan matar a babin musfad shi ne abin da yake wato gudana ne wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa kalkali wato sani mu a zamar hausarin kasar Hausa Fulani muna ta kwama cala a zamantakewar mu wato na auratayyar mu musamman ma abin da ya shafi wato saki din sai kaga ana ta yi kuma yanzu shi shari'o'in idan ka je kotu duk yawanci idan ka samu kisa kisa irin wannan ne kawai in dai zaka je kallon shari'a kotu mafi yawanci in in aka shari'a ɗaya ko kai in uku ma sai ka ga yawanci din na zamantakewar wato gidan miji ko ka ga akan ƴaƴa ko akan rashin abinci ko mace ta zo wane ne gashi nan dai mabambanta saboda su'ul mu'ashara mummunar wato mu'amala saboda mu yanzu a ƙasar hausa mutum lani mu ɗauki aure a mazannin ibada ba da mu da matan yawanci mun ɗauke shi kawai a mazannin mi al'ada ne yawanci shi ko allan da ya ce a yi sallah a yi azumi a yi zakka a sadar da zumunci shi ya ce aure a yi aure sanadiyar aure mutum yana iya shiga aljanna sanadiyarsa kuma yana iya shiga ina yana iya shiga wuta duk wani do Allah madaukakin sarki ne na kuma na eh eh gaskiya uwa ita ta fi cancanta da ɗanta yawa amma idan ta ce aka rashin daidaituwa tsakanin ka da ita to a nan ne za ka iya karɓa ka ba mu wani wanda zai shayar maka da shi ka fahimta amma reno arrada'a na uwa ne shayarwa haka alhadana reno shi ma na uwa ne ka fahimta yawa shi yasa da aka samu wata mata ta kawo karar wani sahabi cewa ya ɗauke ɗansa ita kaka ce ma ya ɗauke ɗansa a wajen abin nan manzon Allah ya karɓi ɗan ya ba wa kakar kuma wata uwa ta sake kawo wa ƙarar umar bin kaɗaf gaban manzon Allah sun rabu da umar bin kaɗaf cewa ɗanta tana renansa cewa ya zo ya ɗauke yara to sai umar bin manzon Allah ya karɓi yaron wato ya mayar mata sai dai yaushe ne ne malamai sun samu saɓani cewa ba ma magana da rada rada shine shayarwa yawa ba za a kwace shayarwa a wajen uwa ba a ba ma wani ba sai dai an samu rashin daidaituwa sai dai kuma idan uwar tana da wata cuta wanda ɗan zai iya ɗauka a jikinta mu ɗauka ko cutar hauka idan ya sha nonanta zai iya zama wami shi ma wato mahaukaci ko wata cuta waɗanda likitoci suka ce idan ya sha nonanta wato zai kamu da wannan cuta to wannan kan dole za a binna ko kuma a samu cewa idan ya sha nonanta akwai wani rashin tarbiyya irin nata da zai ɗauka a babin misali to a irin wannan jis da iya kwacewa amma idan aka zo zancen wato kuma hadana sai dai in an samu yaron ba zai samu tarbiyya wato ta kwarai ba amma uwa ita tafi cancanta da renon wato ɗanta ka fahimta ko yawwa har zuwa lokacin da zai girma waɗansu suka ce shekara bakwai kamar yanzu waɗansu suka ce idan mace ne ma a mazabar mu ta malikiya wai sai har ma an yi auren ta mijinta ya sari da ita tukunna za ta dawo gidan ubanta kenan sai auren ya lalace kenan ko wani abu to me amfanin dawo wata a riga an yi auren ta haka malikiya suka tafi a kai amma abin da yan hanabila suka tafi a kai wanda shine yawanci abin da malamai suka fi rubutu a kai shine idan yaro ya kai shekara bakwai idan namiji ne ana iya ba shi ya zaɓa da uwarsa da babansa wa zai zaɓa idan ya zaɓi uwarsa to za a bar shi a wajen uwa amma wuni kwana kuma gidan ubansa ka fahimci wannan magana wannan shine abin da yake wurin yan halabila malaman saudiya duk in kana karanta littattafansu akan wannan idan mace ce kuma ta kai shekara bakwai suka ce babu zancen ma zaɓi wai a bata zaɓi ita al'amarinta yana da tsanani tarbiyyarta yana da mi yawa ita daga lokacin za a karɓe ta ta dawo gidan umanta umanta shi ya fi cancanta da tarbiyyarta amma duk da yadda malamai suka kai kawo ana duba maslahar kuma yaron shine ina ne yaron zai fi samun kulawa har su ma 'yan hanabila ɗin da suka ce za a shekara bakwai ɗin idan zai fi samun kulawa a wajen uwarsa sai a bar shi har zuwa balagas kamar yadda 'yan malikiya suka tafi zuwa balagas idan za ta fi samun kulawa a wajen uwarta a barta a wajen uwarta har zuwa aurenta idan kuma za ta fi samun kulawa a wajen uban sunanta ubanta saboda uwar ba mai zama ba ne ba ko abin da ya kama da haka to a dawo da ita mi gidan ubanta to su ma a wajen malikiyar suka ce daga zarar uwar ta yi aure shi kenan hadana ɗin ya sarai a hannunta ya komo wajen uwarta ba za ta yi aure ta tafi da ɗan gidan wani ba. Allah sa mun fahimci wannan yawwa ya dawo wajen za a bi ta fifita wato dangin uwa uwa uwa in an rasa su ne sai a dawo dangin wa wato dangin uba kuma yanzu yanzu ya ma ka barta ma ta tafi gidan wani da ya ci a babin misali hatsari yanzu wata mata tana mana magana a makaranta a babin misali tana faɗa wani malami yana mun tare cewa ita ce ta ɗanyi dogon zawarci a gida sai ana ta damunta ana ta damunta ta aure ta aure kin zauna zarrawa sun fito sai Allah ya kawo ni ita dai mama so take ba ɗari bisa ɗari ba amma dai ta yadda za ta yi awon ta aure shi da ta tashi tarewa sai ta tare masa da yarta budurwa suka tafi gida sai aka je ga ɗakin uwa ga ɗakin ɗa a babin misali dare in an dare ya ɗan raba wani sa'ilin suna kwance da mai gida sai ta neme shi ta rasa ta ɗauka ban ɗaki yake shi abu dai ya yawaita ya yawaita yawaita wata rana da ta neme shi ta rasa ta ɗan duba ban ɗaki baya na tana fitowa sai ta gan shi yana ƙoƙarin zai shiga mata ɗakin sai ce wane ya ne sai ce wai maganin sauro zai kunna mata a ya budurwa ko wace an je an kunna mata maganin sauro nan dai ya fito ya dawo shine da ta tare yar ta sa ta a kwana tana masta abin nan ta ce ai mama ya daɗe yana zuwa ni ko kaga ce ka ce wani taure ka je wajen uwa ka je wurin ya wannan fa aure a tsakaninsu da yar fa ya haramta har abada tun da ya auruwa ya auri uwarta to kage yanzu irin hakan sai ka bar yarka ta tafi gidan wani a maganar gaskiya fa malam zaka barta ba zai yi ba to ana duba maslaha shine abin da rayuwa take dubawa amma yanzu idan ka je ka kotunan mu na nan da yake mu malikiya muke yi idan kyamace ce sai su ce allan baran uwa ita ta fi cancanta da rubanta har sai ta yi aure ba za su baka yar sai dai in an buga ka fake da cewa kai tarbiyyar uwar ne to anan ma in ba a yi sa'a ba sai a ce ka san ba ta da tarbiyya ka san ba ta da tarbiyya ka aure ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri ya daura mu akan hanya wacce take madaidaiciya subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk